إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما mun kusa zuwa inda za mu kwana mi ban kwana da ma'a- da jama'a Allah ya maimaita mana wannan zama Allah ya maimaita mana wannan zama Allah ka maimaita mana wannan zama cikin alkhairin Allah da albarkar Allah Allah ka maimaita mana wannan zama abin duk da muka roƙa a wannan zama da muka yi har zuwa yau Allah ka amsa mana Allah ka jikan iyayenmu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka biya mana bukatunmu to inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa hu dahir ubangijinku wanda shi za ku roƙa shi za ku bautawa ba abin bautawa da gaskiya sai shi wasu a kulla shay'in ilma sanin Allah ya kewaye komai yanzu nan duk abin da kuke faɗa a zuciya ku Allah ya sani kafin ma ka faɗa amma ba zai kama ka da abin da baka faɗa ba idan kana ta danna mun ashar yanzu a ba zai kama ka ba ai baka faɗa ba idan kana cewa bari in yi saurin tashi ai ko zan ji a ko ta yarinya ta kaza baka yi ba ba zai kama ka ba kuma sai ka ce za nan sai ka tashi za ka tafi sai ka ce kai azumi ne na fasa ta Allah ce mala'iku ku rubuta masa lada guda ɗaya ya fasa kada wani abu za ka ba wani alheri sai shaidan ya ce kai ya yi yawa fa ka rabu da shi sai ka mayar Allah sai ce mala'iku ya yi niyya alkhairi shaidan ya hana shi to ku ba shi lada ɗaya ya yi wannan sai mu al'umma manzan Allah wasu a kulle shi ilma sanin Allah ya kewaye komai na كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك الله yana gaya annabi Muhammad yace na qussu alayka min anba'i ma qad sabaka ni nake baka labarin annabawa da al'umma da suka wuce kafin ka zo وقد آتيناك من لدنا ذكرا الله يقول محمد ناباك القرآن القرآن لاربشي النبي محمد بلاربي harshen yan aljanna larabci alkur'ani larabci annabi muhammadu balarabe harshen yan aljanna larabci ku shigo nan ku shigo a samu wurin zama a wurin zama ku shigo na a shigo a shigo من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah yana cewa da annabi Muhammad na baka zikira zikira shine alqur'ani to alqur'ani da gargasa alqur'ani ya to wannan ruwata ne ya ban san kada ba na- kana da kana a a a ka zuwa ka zo ai kowa ana a da a dawo nan ai hakuri a ai akwai kannan mabu da Allah ka tafi hakuri ya hakuri ya hakuri ba komai ai Allah ne baka eh ko kuwa eh, honorable attorney shine na uku a gwamnatin Kano daga gwamna sewa sai mataimakin gwamna sai waye saboda haka sai su fika eh ah, yau kwana nan muke masa addu'a ne ai dan baya nan muka am- amma yau wata ba za mu yi idan sa ba amma da baka nan mun yi maka saboda haka ah, muna maka fatan alheri Allah ji ga mahaifinka ah, shi ba fadanci zan masa ba mahaifinsa shine gwani a ɗakin mahaifiyata suna da ƙarancin shekaru an gani mahaifinsa shine gwani a wajen mahaifiyata ba a san shi ba ba a san ni ba saboda haka ina masa addu'a ina masa fatan alkhairi Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya faranta maka Allah ya baka ikon rubutun alkhairi da alƙalamin ka Allah ya sa duk abin da zaka faɗa ya zama mai alkhairi mai albarka cikin yan uwanka Allah yana ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wa kada ace na kuma ladin na zikira Allah ya ce Muhammad na baka alqur'ani ki alqur'ani shi ya bada labarin jiya shi yake labarin yau shi yake labarin gobe shi yake labarin 'yan aljanna sun tafi aljanna 'yan wuta ma sun tafi wuta abin sha'awar alkur'ani allah ne yake gadinsa da kansa ya ƙi yadda ba mala'iku riko a sai allah tabaraka wa ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna min Allah ce mu ne muka saukar maka da alkur'ani wa inna lahu lahafizuna mu ne kuma masu kiyaye alkur'ani wato alkur'ani la ya tihil baɗilu min bayni yadayhi wala min harfihi tanzilun min hakimin hamidin wannan alkur'ani Allah ya ce gaba baya dama hagun barna ba ta zuwa mar domin saukakke ne daga gare ni Allah za ka yi mamaki in ka taba wasalin sama bayan a sama yake sai ɗanka ya ce baba ba daidai ba ne wasalin a ƙasa yake kun san da da aka saukar da ƙur'ani ai ba ɗigo na ta ba ɗigo na ya babu ɗigo na ba ba ɗigo na nunguda ba ɗigo na rabi a'a haka yake kamar wajen bismillahi ba wannan baɗin rahimi can ƙarshe ba yaɗin haka ya zuwa haka aka dinga kai shi garuruwa to wata rana an kai fatiha wani gari to a cikin mutanen garin wani na karanta fatiha da ya zo wajen iyaka na abudu maimakon ya ce iyaka na abudu sai ya ce a taka bi abdin kaga in ka cire nunguduwa na abudun nan in ka mai da shi ba in ka cire ya ka mai da ita ta ya koma a taka bi abdin na zo ma da bawa sai wani yaro ya ce kai baba ko dai iyaka na abudu ne Allah kai muke bau shi za ƙur'ani duk inda ya shiga in wani ya nemi ya taba shi Allah zai ce ni nake rike kaya na fa na wani kuma yana cewa inna nahanu nazzalna dhikr ko wa inna lahu lahafizuna zamu kiyaye shi kuma yana cewa ba ma ga mutum ba lawanzalna hadhal qur'ana da za mu saukar da wannan qur'anin akan dutse la ra'aytahu min khashi'an mutasaddian min khashiyati llah wallahi duno sai ya ruruji ya sunkuyi da kai ya fadi kasa don jin tsoron Allah saboda sunan Allah da yake cikin alkur'ani da yawa za a yi gobara sai ga bai ƙur'anin bai kone ba sai a ji a fike shi kuma in kuma Allah yana so ma ya kone din sai ya kone ya ɗauke sunayensa takardun su kone duk yana yin wannan waki na lake cewa na saukar ma da wannan alkur'ani wa kadati na kamil ladunna zikira na baka alkur'ani muhammad ba a ba kowane annabi ba alkur'ani sai annabi muhammad kuma a cikin qur'anin sai ce na baka saba'an min masani an san saba'an min masani fatiha ita in an dora ta akan sikeli aka ɗau qur'ani gaba ɗaya aka dora kan sikeli fatiha da sai ta rinjayi qur'ani gaba ɗaya kina lagi ce masa na baka saba'an min al-masani wal qur'an al-azim na baka fatihatul kitabi sai ai hattara mai fatiha ya rike wani ai ma in kace ai mabudi ce in ka zauna cikin mota sai ka samu kulli sai ka bude to fatiha mabudin alqur'ani ce kuga da ce na kamar ladun na zikira na baka alqur'ani man arad anhu wanda ya kauda kai ga alqur'ani ya nuna cewa kundin tsarin mulkinsa ya fi alkur'ani fa innahu mai ha يحمل يوم القيامة ya hamil yawmar kiyamati mai wuzira zai dauki nauyi in ka dau alqur'ani ka sa shi gaba sai haska ma fitila sai gidan aljanna in ka dau alqur'ani ka mai da shi baya sai kora ka zuwa wutar jahannama yasa muke roƙon manyan 'yan siyasa masu faɗa aji a duba Allah wajen kundin tsarin mulki in za a gyara in za a gyara a sa mana Allah da manzan Allah a ciki domin yin sa ake yi section na kaza karin tsaye na kaza da kaza lamba tsira ta kaza karin tsaye an ce kaza to muna so inda hali a sa Allah da manzan Allah a ciki domin yanzu idan mutum ya karanta ahabari ishimawi iziya risala ya soke alkur'ani ya karanta muktasar idan bai yi boko ba ba zai tsaya zaɓe ba sai dai ya yi sallar gawa da wankin gawa da ɗaurin tsauri in wata musiba ta taso a sashi a gaba ya san Allah ya yi addu'a amma bai san majalisa ba to ya za mu yi sai a yi dibara wajen gyaran kundin tsarin mulki a sa mana Allah da manzan Allah a ciki yana da kyau kuma lallai duk wanda zai shiga siyasa ya zama akalla ya san abin da zai ce Allah ya ce annabi ya ce saboda a majalisa yana yiwa a samu wanda ba musulmi ba shi ma ya ci zaɓe in ya tashi zai wa musulunci rashin kunya ka tashi ka ce kai zauna a cikin littafin Allah Allah ya ce kaza da kaza da kaza annabi Muhammad ya ce kaza da kaza da kaza ka kare wa addinin musulunci yancin na sauran aya uku mai addu'a to
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه in suka shiga wuta waɗanda suka bar Allah amma ba a dawama a wuta mai sallah bai dawama a wuta ba zai dawama ba sai dai zai je abinda ya sa ma masallaci ya tafi wuta ai raka abokanka ka je amma kai ba dan wuta bane an gane a a rakiya ka tafi a nan ba ka raka su shan giya ba kuma sun ba ka sha ba ka raka su gidan mata ba mun ku gidan taba taban ku ba ko ba ka raka sun je kun abin nan ba an ɗan firge da wani ne to ai a can ma za ka raka su amma idan aka kona ka ga hudan laifinka to sai Allah ya ma gafara ka dawo ka tafi aljanna to ka yi kokari tun daga nan ku rabu amma in ka tafi can ba za ka dawoma cikin wuta ba fa sa'a lahum yawmal qiyamati himla Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai can nauyin abin da suka dauka maimakon ka sauke a nan duniya ka tafi kabari salim alim a'a mai yace يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ba su labari yau mai yamfaku fi suri ran da za a yi busa ta kawan alkiyama dama busar guda biyu ce ko guda uku busa ta farko duk mutane za su mutu Allah ce mala'ikin mutuwa saurawa ya ce ubangiji ba kowa sai jibrilu mika'ilu israfilu sai ni bawanka mala'ikin mutuwa Allah ce karɓo ransu amma Allah ne bai karɓar ran duk su mutu Allah ce masewa ce ubangiji ba kowa sai kai da ba za ka mutu ba sai ni bawanka raunan na Allah ce mala'ikin mutuwa baka ji zance na ba qur'ani kullu nafsin kai maka mutu shikenan Allah shi ke duniya to ina ma take ina sarakunanki ina ƴaƴan sarakunanki ina masu cin arziki na suna bauta ma wani na ina azalimai ina azalimai ina masu mulkin kama karya limanil mulkul yauma yau kuma wa yake mulki da yau ba to ba ni ansa ba Allah ne zai ansa kansa lillahi wahidul qahhar Allah ce sai kai sai ni ba mai ansawa Allah ce na gida ma ba zan tashi ku ba dama can huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ada ba kai kuma ka zo kuma za ka tafi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min hami sai ce dan ma alƙawarin da ne wa Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da sai in barko kun tashi ba me za ku yi in ya so a tashi na Allah ke cewa yau mai yunfaku fi suri nan da za a busa kaho to wannan an busa na mutuwa to sai kuma na tashi idan za a busa kahon tashi amma farkon mai tashi annabi Muhammad shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai fara tashi a filin al'iyama mala'ika jibrilin Allah ya raya su su zo da tuta ta yabo liwa alhamdu shi sa annabi yake kirari yana cewa ni ne farkon wanda ƙasa za ta kece da shi ni ne farkon wanda za a ba ceto ni ne farkon wanda zan yi ceto tutar yabo tuta annabawa ma gindin tuta ta za su taho in ji annabi muhammad maqamal mahmud wani guri wanda Allah yake ajiye mutum daya duk halittar Allah mutum daya ne kawai yake ba wannan matsayin annabi ya ce ina fata ni ne ni zan je tsaya a wannan wajen malaika jibril ya ce ya rai mai tsarki koma zuwa jiki mai tsarki tashi da yardar Allah manzo Allah kasa ta kece ya bude ya tashi ya kalli malaika jibril ce jibril wace rana ce wannan ya rasulullahi ranar kiyama ranar kaza ranar kaza ya ce ba wannan da ke na al'ummata ce yawa ya rasulullah kai ne farkon tashi kai ne farkon tashi ya ce alhamdulillah sannan Allah ta baraka wata ala ya ce to a tashi abu su kaho ka ga rayuka rayuka suna fita suna fita suna kamar dango kamar fara wani fi hafi suri ko fasaya a menene eh eh man fi samawati illa man sha Allah an busa kaho kuma fa izahum qiyamun fa izahum qiyamun me yanzuruna duk mutane sun tashi kuma tsirara tsirara ba mai riga ba mai wando sai illa ma sha Allah idan suka tashi Aisha ta ce ya Rasulullahi wannan tashi maza da mata tsirara annabi ya ce maza da mata tsirara ta ce ya manzan Allah kai can muni mace ta kalli man namiji tsirara namiji ya kalli mace tsirara annabi ya ce fada Aisha ba gurin kallo bane kowa ta kansa yake yi yawma yafirul mar'u wa ummihi wa sahibatihi shike na magana ta kare amma wallahi daga nan zaka siya wa kanka lahira kaga istighfarin da kake renawa kana rena istighfari daya biyu uku kana ne kana rena nafi da kake yi kana rena wasu abubuwa na alkhairi da kake yi kana rena dan wani abu kankani da ka rufa ma wani asiri wallahi mar iyama ta tsaya zaka kallo sai ka gwammace ina ma duk addu'a da kake a duniya Allah bai karba ba sai a can zai baka Allah in aka riga kai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi Allah ya ce Abu Sakaho duk mutane su tashi sai kaga mutane suna tafiya ƙasa Allah ya nada wannan ya kawo sabuwa sai a dinga sai malaika Israfilu sai zai ce tare mar kiyama Allah ya ce ku je wajen hisabi sai mutane su dinga tafiya suna tafiya ƙasar ta koma safsafan la tara fiha wajen wala amta yawma idhin yattabi'una da'iya la iwajala وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا abinda zaka dinga ji a filin kiyama takin mutane kamar tafiyar raƙumi so so tafiya kawai yake yi idan ka yana sama kana gudun karka kimta ko a tafi da kai wuta idan ya kafe me za a yi me za a yi Allah shine masani akwai bayin Allah ala inna awliya Allah Allah akwai bayin Allah wanda sun kyauta da tsakaninsu da Allah za a yi hisabin ma ba san mani ba za su wuce cikin gidan aljanna ba su ma ga siradi ba wani kuma zai zo kan ya wuce siradi sai ya sha wuya amma da ya wuce wani kuma kamar walƙiya wani kamar doki mai gudu wani kuma sai an tsaye da shi an matambaya duka wannan yana faruwa baka tsaya ka daidaita tsakaninka ne da Allah ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa sai innahu yamilu yawmul qiyamati ko wa nahshurul mujrimin kuna sirrin mujrimina za mu tara mujrimai alkiyama zurqa idan su yayi jawul fuskar ta koma baka yan wuta suna ganin yan aljanna yan aljanna suna ganin yan wuta ta yaya malamanmu na da Allah ya musu kashi fiye kwakwalwa amma na yanzu sai Allah ya kawo mana wani abu an ce dan alɗi wutar jahannama daidai garwashin wuta idan ka ganta ko aka fito da ita duniya sai duniya ta narki to ya za a yi dan wuta ya ga dan aljanna dan aljanna ya ga dan wuta sai malaman suka ce a baka ga ana gobara ba a cikin talabijin a ɗakinka gida ya kama da gobara amma ba hayakin a ɗakinka amma kuma gobara ce ana yi amma ba hayaki sannan baka ga idan yanzu ana labari ba a talabijin kamar daga abuja network duk duniya ana gani ba najeriya duk duniya mutum ɗaya ne yake zaune yana labari amma duk duniya ana kallonsa idan ma yana da sha'awa layin kirikiri sai ce barin kai ku wajen wakilinmu da yake Legas sai ya juya mai labarin sai ka ga talibin na Legas sai ga mutum na Legas sai ce to bari mu ji kuma mai inugu suke ciki sai ya juya ina fa zaune sai a zuko inugu sai ka zo nan sai a kar sai a duba kana karantawa kana karantawa sai a zuko kaza to ai wannan karatu ne mu'jizar annabi ce ta zama kasuwanci da annabi ya je mi'raji sama ya dawo a sa abu jahil suka zo muhammad an ce kaje sama ya ce kwarai yanzu ka ka tatta ka ce naje abubakar zo abubakar zo manzo abubakar zo ka ji mutumin ka dan ya ce me yace ya ce ya je sama ya ce eh ya je sun ya faɗi fiye da wannan na yadda to daya duk daya mun je ka je kudus mu dai ba mu je sama ba amma mun je kudus me a kudus yaya baitul muqaddas yake yaya gari yake Allah sai ya projectin din kudus sai manna masa a jikin Ka'aba kamar kamar totan talabijin sai manzo Allah ya ce kudus waje kaza ga kaza nan waje kaza abu kaza ne daidai guri kaza kaza ne a guri kaza kaza ne guri kaza abubakar na cewa kayi gaskiya muhammadu kayi gaskiya muhammadu kayi gaskiya muhammadu ai allah ne ya fara gwada wa annabi wannan kan ya zama riga sana'a kuma ya gamu da mutane a hanya ya gamu da yan kasuwa na makka ya gamu da su a kan hanya sai ya ice musu na gamu da yan kasuwar kuma a hanya da na tafi sama wani mai riga kaza shine a gaba da raƙuman wani sai gaba tare ba suka kwana gari da annabi kun ba boka ba ba a kai shi wani gari ya karatu ba sai wani ke to shi kenan mun ji yaushe za su zo nan cikin maka sai yake ran laraba sai wani yace da yaushe yake dan rana ta bullo tun ran talata da daddare suka je kan fadala suka je suka tsuguna suna jira rana ta bullo su ga fataken da suka tafi sham syria rana tana bullowa suka ce muhammadu ga rana ta bullo yake su maka sana sun bullo saboda haka yan wuta suna ganin yan aljanna yan aljanna suna ganin yan wuta wa nada ashabun nari ko ashabul janna anafizu alaina min almai aw mimma razaqakum Allah yan wuta suna cewa yan aljanna yan aljanna su sun gane su ta cikin talabijin satellite ne suna ganin su amma su 'yan aljanna ba sa gane dan wutan waye saboda ya kone ya bushe ya lalace ana fi zuwa alaina min almai aw min ma razaqakum Allah dan Allah ku zubo mana ruwa mu samu dan ri'ima kalu 'yan aljanna sai ce inna Allah harramahuma ala alkafirina Allah ya haramta ruwan aljanna ga kafirai to shine wannan dan ka tabbatar da gaskiyar alkur'ani ga abubuwa na zamani duka sun fito ga baki daya kana nan Najeriya za a yi bal kwanan nan na san zaka je ka zauna a shago ko a gida kana kallon final ba ma ran ba ma ranar final din zaka zauna ka ga wani ne zai dauko kofi kana farin ciki kana murna amma daga daki to haka nan kana kabari ma za a zuko maka gidanka na aljanna ka gani amma ba za ka shiga ba sai manzon Allah ya shiga na'am
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا yan wuta bai bayan sun tashi za su dinga gane tsakaninsu ita hamadu na bainahu suna gaggawa ce kai wani irin bacci muka yi ne haka muka tashi a illa bisun ba mu zauna a duniya ba illa ashira saboda dogon zaman da za su yi a lahira na نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
Allah ya ce nanu alam mun san zaman da suka yi a kabari mun san kuma dogon zaman da za su yi a cikin jahannama izi ya kula amsalhum yayin da mafi adalcin magana cikin su yake cewa in labistum ai ba mu zauna a duniya ba illa yau ma kwanan mu dai kawai a duniya saboda ganin tsawon zaman da za su yi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi masu albarka na ƙarshe da za mu yi ban kwana me yace masa ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا ويسألونك كافرا مكة suna tambaye ka anil jibali duwatsun duniya ya za a yi da duwatsun duniyan nan a ranar kiyama faƙul Allah ya cece masu yansifu harabi na safa ubangiji na zai sheƙe su ya zai musu فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ubangiji na zai sheƙe duwatsun duniya gaba ɗaya sai su koma habba'an mansura shikenan ya gama aiki ba ga julius ba ga ba irin su sky da suke yin ayyukan kwalta da hanya ba zuwa suke suna nike dutse ba idan aka nike dutse aka nike sai nan tara sai ke tsamanin auduga ce ko in ka hanga daga nesa dutse ne fa aka nike ya sheke sai zaruha ka'an safsafan sai allah ya ce ku zama gari duk duwatsun duniya dama hikimar duwatsun duniya kamar kafinta ne da tebur kafinta ya zai tebur ya samu nan da ya zo nan mahaɗa ya samu ƙusa ya daga guduma idaka idaka idaka ta tsaya nan ma idaka duk dutsen da ka gani babba a duniya mahaɗa ce ta ƙasa Allah ya kafa kar ƙasar ta dinga motsi to tun da babu ƙasar to su ma su zama ƙasa dama falala ce ta Allah da imana kar ta dinga juyawa da mu sai zarar haƙa'a safsafan la tara fiha iwajan wala amta ba tudu ba kwari na يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ ونرانا يتبعون الداعية mutane za su bi mai kira a filin alkiyama ba fa gurin kallo ba ne la'i wajala ba kaucewa a fada wani gurin wa khashatul aswat murya ta yi tsit waye mai ikon lirhaman sai Allah shi kare ba mai motsin da ya isa yi magana sai annabi Muhammad shine kare sai magana Allah zai ce masa tambayi in baka Ai, dama ya magaranci tun anan wala saufa ya udi ka rabbuka fatar ba Allah ce Muhammadu zan baka sai ka yadda to shi yasa zai ce to ai tambayar sa aka yi Allah ya ce Jibril je ka ce da Muhammadu ka ce ina gaishe shi ba shi ceton in ba shi rabin al'ummarsa su shiga gidan aljanna ko ko in ba shi ceto mala'ika Jibril ya ce ya Rasulullahi Allah ya ce in gaishe ka wai kana so rabin al'ummarka ka shiga aljanna ba tambaye ba ba tare da wani abu ba ko ko in baka ceto sai ta bani ceton domin in yi ɗebi da kanka idan bai fara ɗiba malamai sun gaya mana har mala'iku ga ce ya rasulullahi waɗannan ba al'umma ka bane yace dinna wani duk jama'a ta ne saboda me inna wa ma arsalnaka illa ka annabi adamu alaihi salatu wasalam ai da ya ci itaciya Allah ya ce me yasa ka ci adamu to ubangiji mantuwa da shedan da zuciya to Allah ke mun gafara dan Muhammadu sai ce ai na ka san shi yace da ka halice ni sai na daga kai na sama al'arsh sai daga sunanka da nasa sai na san yana da girma a gurinka Allah ya ce Adamu ba dan shi ba da bai yi ka ba na maka gafara dan Muhammad fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi inna huwa tawwabur rahim duk abin da ya gani yanzu aikin hajji nan gaba daya duk kayan manzo Allah ne haka ba annabawa kafin ya zai dauki kayan Hajara ba kakansa bace annabi da sai safa da marwa annabi Isma'ila da ya samu aka samu ruwan zamzam a dalilin a dalilin sa manzo Allah ya samu ruwan zamzam din yake lima shuriba ba ba ba kakansa bane ai ba mansa ne kakansa ne annabi annabi Ibrahim din da aka je magana yanka Isma'ila wane ne babansa ne uban annabawa ne duk abin da ake gaba ɗaya nasa ne annabi Isma'ila da ya taya babansa annabi ibrahim ginin ka'aba suna cewa rabbana ta kabul minna duk kai manzon Allah ne kin ka ba hankali nasa ne aka ajiye in ya zo ya karba ya kuma karbi kayansa shi kuma ya ba al'ummarsa to shi na lake cewa me yake cewa wa khashi'at al-aswat wa fala tazmu ila hamsa ba abinda za ka sai tashi taka mutane kawai so so na'am
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
الحمد لله الحمد لله الحمد لله يومئذ به eh nasa ne yau mai zimbe ya tabi a yau mai zimbe la tabo shafa ceto ba zai yi amfani ba illa man azina da kun rahamanu wa radiya da kun kaula ceto ba zai yi amfani ba sai wanda Allah iya dai ceton sai a dawo wajen annabi Muhammad dan alkiyama ta tsaya mutane suna tsaye wahala ta yawa rana Allah ya sako da ita tana daidai kawunan mutane da za ka yi haka sai ka taba ta ko kuma ba ta wuce kilomita ba tsakanin kwakwalwa na tafasa a nan inuwa take amfani a nan inuwa a saraka kai saraka ce take amfani a wannan rana ita za ta zo ta yi ma inuwa sallah torch light azumi garkuwa azumi garkuwa sallah torch light sadaka inuwa to ceto sai a taru a ceto mu je gurin annabi nu wannan ma fa wanda za su je gurin annabi nuhu sai zababbu ya ce ta ni da duniya ta nutse na yi addu'a ga mutane na sai ku je ku tafi fi gaba ku tafi wajen annabi ibrahim shine badadayin allah ya ce a'a ba zan iya ba a ta tafiya ku je gurin annabi musa alaihi salam shi ya zance da allah annabi musa ce ba na bane ku je gurin annabi isa ka je gurin annabi isa ya ce ba na bane amma zan nuna muku mutum ne ya zuba kuɗi a cikin jakarsa ya daure ina son ya ɗebi kuɗin ya zai yi sai ya kwanci to kowa ya ɗaure kayansa ya yi addu'a ga mutanensa sun hallaka banda Muhammad. Ku je gurin annabi Muhammad. Sun zala ce ina tsaye a zomin. Ya Rasulallahi ceto tsayuwa ta yawa ya Rasulallahi. Sai annabi ya ce ana laha, ana laha, ana laha dama ceton nawa ne. Nawa ne. Wanda saufa yi wuɗi ka rabu ka fatar ba. Allah ce Muhammad zan baka sai ka yadda an gama. Sun zala ya faɗi. Yi wa Allah sujada Allah ce Muhammadu daga kanka tambayi in baka nemi ceto in baka ce Allah al'ummata Allah al'ummata Allah al'ummata Allah ya ce akwai dubu saba'in da za su ga aljanna ba hisabi kowane ɗaya sai ya ceto dubu saba'in haka haka haka haka haka akwai ceton ƙananan yara irin yara ƙananan irin waɗannan wanda ba su balaga ba ranar kiyama in Allah ya ce ku tafi aljanna suka ce ya ubangiji iyayenmu to iyayenku ba kamar ku bane ce ubangiji na tafi aljanna ubana kaza Allah ya ce kowa ya kama hannun ubansa aljanna to in ya kai ka wutar ma me me za ta yi mata kama ku tafi aljanna ya ce albarkarka Allah ya zo da talaka ya ce a kawo talaka wanda aka takura shi a duniya Allah ya ce ban hana ka duniya don wulakanci ba na hana ka duniya don irin wannan rana zagaya cikin taron maudata wanda kaga ya baka tufa ko ya baka lomar abinci ko ya baka ruwa ka sha kama hannunsa ku tafi gidan aljanna talaka zai ceto akwai na annabawa akwai ceton waliyai akwai ceto ana yi har mala'iku akwai amin amin amin akwai kuma na ubangiji shi kuma wannan zai ce ku tafi aljanna da rahamata za a zo da wani ya yi ibada shekara 60 ina gefen ruwa a gefen ruwan teku ne amma Allah yana bashi na daɗi yana sha da ita ce ruman kullum Allah yana bashi amma mala'iku sun samu cikin sanin Allah zai zo ranar alkiyama Allah ya ce bawa na tafi aljanna da rahamata ya ce Allah da aiki na dai Allah ce wani aiki dai to mun shekara 60 na bauta maka Allah ce to mala'iku ku yi alƙalanci tsakanina da bawana Allah kenan wai yana nuna maka shi adali ne eh kuma yana nuna maka shi mai rahama ne shi kuma mai baiwa ne sai tuwa kwauna ba ka san da ba kai na yi ka to ubangiji na sani ne maka ido kwarmin idan kafin idan kana nan ne ce ubangiji gafara ka ba ni ba nan na yi maka za ke ne maka za to malaiku ku auna sai su auna sai a samu ni'imar ido ni'imar ganin da Allah ya mar ta lullube ibada shekara 60 ana neman ƙari Allah ce ba wannan sai ka biya ni ba zo hannu ba ce ubangiji rahamaka rahamaka Allah ya ce za ka shiga aljanna da rahamata ce Allah zan shiga aljanna da rahamaka ya ce kai shi aljanna Allah ya sa annabi ya cece mu sauran aya ne ko na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله مميتا منا يعلم الله يسمى ما بين أيديهم abin da yake gaban mutane lahira ita ce za a gaban mu ba kuma harfa da abin da muka bari a baya duniya wallahi gidu na bihi ilma mutane ba su kewaye sanin Allah ba Allah ya san komai Allah ya mana gafara Allah ya gafarta mana Allah ya jigan iyayenmu Allah ya sada su da rahama Allah ya ke rahama a kabarin iyayenmu Allah ya maimaita mana irin wannan zama Allah ya mana albarka Allah ya sada mu da annabi Muhammad Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka dawo da tattalin arzikin kasar mu Allah ka rayu zuri'ar mu Allah ya sa mu gama lafiya saboda albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama takardar da shugaban kasa ya kuma da nan muka karanta mutane abin da kuka faɗa ya ji ya ce shi ma ya gode dama an karanta ta a nan addu'o'in da muka yi masa bara ya ce ya ji dogo takarda ya taso mutum musamman ya zo ya kawo yana godiya to mu muna godiya kuma wannan makaranta tana godiya kwarai kwarai kwarai da gaske ga shugaban kasa janar buhari muna godiya ga shugaban kasa na da janar ibrahim da masu baban gida muna godiya kwarai-kwarai da addu'a ta alkhairi ga wasu 'yan tagwaye guda biyu masu ƙaunar juna janar sani abacha da yau shekara 20 yau da mutuwa da kwana shida da dan kabo shi ma yan kwar shekaru allah gafarta musu allah kira ma kabarinsu wannan makaranta tana addu'a tana babbar addu'a ga halifar tijaniya halifa isa karabiu Allah ya masa gafara muna addu'a ga malaminmu malamin dare mala amur gabari da sharu mu'az muna musu addu'a Allah ya musu gafara muna addu'a ta alkhairi ga sharu bala mahir wanda shi ya kawo mana qur'anin nan wanda ya rubuta da tafin hannunsa ya kawo mana shi nan muna masa addu'a Allah ya masa gafara muna addu'a ga Ibrahim baban kowa mai girma wani ringin wanda da yana dare kullum yana nan bayana Allah ya sa bayansa ta yi kyau Allah ya sa bayansa ta yi kyau muna godiya ga dan masanin Kano yana daga cikin waɗanda suke karfafa gwiwa a wannan makaranta da makarantun mahaifana Allah ya ji kansa ya masa gafara muna godiya ga sarki Ado da malam na kabara wanda lokacin da yake da rai baya rabuwa da tsayawa a can wajen kuma da malam na makurari shi ma baya rabuwa da tsayawa an taso daga gidan sarki suna tsayawa a wannan waje Allah ya musu gafara janar Buhari dama nan benan sama nan wajen zaman sa ne da shi da baban kowa nan wannan gibe nan na sama kafin a rushe a mai da shi kanti wajen zaman sa ne da janar Abdulsalam Abubakar duk muna musu godiya kuma Allah ya saka musu alkhairi Allah ya gafarta wa magabatansu Allah ya sada mu cikin rahama akwai iyayenmu a nan fage gaba ɗaya tun daga nan har zuwa wafa har abin da ya kai gaba ba za mu kira suna ba dan muna kiran sunan to Allah ya gafarta musu Allah ya kira ma cikin kabarin su saboda alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan jiha ta mu Allah ya kara mata albarka na yi muku magana littattafai kwanaki wannan rubul ata da Murtala Sulangaro kwamishinan ƙananan hukumomi uwa uba da shi mai girma gamna da ciyaman na nasarawa sun sa littattafan nan sun shiga lokal gamma falalabin iyaye sada zumunta aure tushen al'umma ina mai neman aljanna da makamantan waɗannan kuma littattafai da na rubuta guda biyu sallah hakke da tarbiyya yara a musulunci wanda janar baban gida ɗauki nauyin bugawa ya sa muka ba da wajen guda dubu saba'in yanzu haka saura kaɗan shirin ya rage za mu ci gaba da rabawa a wasu gurare in Allah ya ja dama da na nuna mata da baban gida ya ɗauki nauyin bugawa na nuna wa shugaba buhari ya ci to shi zai kaddamar saboda haka ya wakilta janar dambazau shine minista na harkokin cikin gida shi kuma ya wakilta dc na prison saboda za su yi tafiya da shugaban kasa ya wakilce shi aka kaddamar a abuja Allah ya saka musu da alkhairi ina godiya ga alfarda mai alfarma sarkin musulmi wannan makaranta da isin nufe da mai martaba sarkin zazzau da sarkin gwandu muna godiya kwarai kwarai kwarai da sarkin tika ina godiya kwarai kwarai da gaske mai tarin yawa ga ɗana sarkin gombe ina godiya ga ɗana sarkin bauchi ran da aka haife shi rana guda aka haife shi da ɗana gali tare ake musu suna saboda ka ɗana ne mahaifinsa ne ya fara min fasfo international sai sarkin gombe kuma shi kuma na yanzu ba ma da shi ne zamani ba da kakansa ne zamani sarkin fika ba da mahaifinsa ne zamani ba da kakansa ne zamani ina godiya ga shek abubakar muhammad gumi a wajensa na fara koyar wa'azi kuma alhamdulillah sai tafiya ta yi tafiya to sai muka ɗan rabu ya tafi izala ne na tafi ɗariƙa amma duk da haka Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya nuna mun soyayya shi ya fara kai ni garuruwa jewa mala abubakar mamur gumi shi ya fara sawa na je jos na je bukur na je sabon gidan ɗan yaya na je barikin ladi na je ɗaho na je wasai na je kurgui na je lantan na je fancin na je kurgui na je na je na je sabon gidan ɗanyaya daga sabon gidan ɗanyaya na je kokari na je takun na je katsina ala na je donga babbar nan tukunna ba ko kara waɗannan garuruwa duka arzikin mala abubakar mamar gumi kuma ya haɗa da sarakuna da 'yan boko ina godiya ga sheik mahmudu sarga allah gafarta masa shi kuma ya haɗa da sufaye kusan duk malamai da suke arewacin najeriya in dai malami na magana da hausa ko barbanci ko bulatanci to sheik mahmudu shi sheik mahmudu sarga shi ya haɗa da waɗannan malamai kuma alhamdulillah ana tare da su yanzu da yawa mafi yawa sun rasu amma ana tare da 'ya'yansu Allah ya musu gafara Allah ya gafarta musu wannan guri da muke zaune mai girma wani lingi Ibrahim Ahmad baban kowa shi ya fara zaunar da mu a nan na gamu da shi a makurdi ban san shi ba amma na san an ce akwai dan sanda dan fage ana ce masa baban kowa na tashi daga wa'azi a mukurni sai na gan shi na so a cikin waɗannan shekaru ma mai girma aminu ado bayero ya same ni a mukurdi shi kuma ya je bauta ƙasa ya same ni a mukurdi ya je bauta ƙasa cikin da shekaru wancan ku da nake gaya maka shekara arba'in nake gaya ma da wani abu saboda haka ina neman hamsin ma eh domin ina aji gulle ina wa'azi da ni da sani mashin Allah ji kansa alhaji dan wawu yana afafa ya zo gurin karatuna da hamza dan agalam sun zo gurin karatuna aka aiko shehu malam tijjani zangon bare bare ya yi hadari da mota a hanyar zaria ya rasu yau shekara arba'in da takwas saboda haka wannan makaranta ta sha addu'ar malamai shi yasa duk kallon da zaka min ba zan faɗi ba jama'a da yamma hararata wa in ya kadu lazina kafaru bi a basarihim ko ka sa akwai wanda zai zo ya zira maka ido so yake ka faɗi ina ifiya ya sama na addu'a mun samu albarkar malamai shehu modibo zelani na yaula babban magana malamin fulani malamin fulani ya ce Allah ya arzuta mu da tijjani a cikin yara ƙanana su ne da ake jin amsa tambayoyinsu a jikin radiyo ta jikin fulɗin lantarki ba radiyo lokacin a ce modiba zelani na yola ya ce tijjani usman mallam tijjani ba shehu yanzu da jimmin zama shehu ne ga mana kai ma shehu ne wanda ma shehu kai ma kowa ma shehu yanzu mallam tijjani zangon bare bari mallam nasura kabara mallam babi sokoto mallam dan inda limamin bauchi mallam mallam mallam mallam mallam mallam ake cewa kuma ba girman kai Allah ya saka musu alheri Allah ya jike su to ban kowa ya zo na dumu a wannan waje yau shekara 37 ko da shida muna tare a wannan waje to kuma ga guri waɗansu sun matsa so suke sai an kore mu waye a ba inyamare su da shaguna a dinga sai da kaya to mun bar wa Allah magana filin Allah filin nan gina hannunka filinka ne mu naka ne Allah kai kake amsa addu'a Allah kai kake yadda ka so wa ma tashaquna salati goma ga annabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina amin tambayoyi ne ha to alhamdulillah yanzu mun yi bakon a cikin hakimai na kano yanzu mun yi bakon babako wani wannan babaki sai mun yi dan uwa ya kama na ziyara na yi tsammanin na shekarun jiya aka ce an ganshi ya tafi harimi na ce a jiya masa ya mana fatiya ashe ya dawo a honorable ata muna maka addu'a muna maka fatan alhairi duk abinda za ka rubuta a takardarka alƙalminka Allah ya sa ka rubuta alhairi sai wani na honorable shehi ko na fage sai wani rubin ba a wannan kuma shi ma ba bako bane sai wani rubin dallami hamza shi ma ya yi kuma akwai honorable usman ko kuma sharada sai wani ne kuma sai bashir wannan kuma wannan kuma da ne da ne dan uwa ne to Allah ya musu albarka akwai wanda ma sun zo kila ba mu gan su ba baya Allah ka san su Allah ke mana albarka gaba daya Allah ya gafarta mana fatiha salatul fati alhamdulillah rabbil alamin kada ma da jan bai samu zuwa ba ko bai ko bai sani ba ma la'ilafi da falaki da nasi Allah ya kiyaye mu da kewansa na haka baka san wannan ba kudin ya rikide cikin malamai to tambaye shi da kanka ka zo ka tambaye shi da kanka wani ne fatiha da ayatul kursiyu Allah ya kiyaye mu da kiwonsa da ta su kaga bai fanka ba an kai an kai addu'a sai ba fanka ba ta sai a sai mun gaba malami ne kuma dan siyasa ina tsammanin ya ajiye karatun yanzu siyasa yake so ya to muna nan dai muna jira mu manna kasa wazada jama'a makaranta wa iyaye mu kulhu wallahu Allah ya musu gafara kai malam gudaji ka zaure akwai bukar mandara akwai ubala ismail akwai hassan arab akwai ainihin malam musa wawu akwai malam musa zaki kai ga sunan dai gaba ɗaya nan su malam kiri duk ga sunan su malam abin muƙaddami su malam atama su malam haido da almajiransu Allah ya gafarta musu Allah ya kera ma cikin kabarinsu akwai Sheikh Tijani Usman Zangon Bare Bai da sauran dukkanin yan uwa akwai maulanmu Sheikh Muhammad Nasir Kabara da dukkanin yan uwa Allah ya musu gafara Allah ke rahama kabarin su saboda albarka annabi wal wallahu uku ko kuma a bashi jawabi ta take addu'a eh na bashi a jama'a ina son mika abin waya abin taka abin magana ga honorable ata a matsayinsa na wakilin gari ba fage ba kawai ko yaya dai ya gode wa mutane waɗanda suka zo gurin nan yi mana fatan alheri kuma ai fatan Allah ya maimaita mana irin wannan zama saboda albarka annabi Muhammad malam Tasi kuma Abdulrahman shi kuma sai mana addu'a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم to kamar yadda dai ka riga ma dai ka faɗi abin da ya kamata na faɗa don na ce da me zan ce so abinda zan iya cewa kawai ina ina mana fatan alheri baki ɗayan mu kuma wannan taro da ake yi gaba ɗaya Allah ya sa mana a mizani kuma Allah ya sa mu shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda malam yayi bayani wannan unguwa dai Allah ya albarkace ta da malamai masu tarin yawa kuma alhamdulillah har yanzu ga irin sanan daban-daban har yanzu muna da su kuma muna fatan Allah ya dawamar da wannan sitirar da ya mana domin fage ba ta da abin da ya wuce malinta yanzu bayan na arabiya din kuma yanzu fage tana cara ita ma akan hannu boko din so muna fata Allah ya dawo mana da wannan ilimi kuma duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya sa mai amiza ne kuma Allah ya mai da mu gida lafiya kuma muna fata Allah ya maimaita mana Ramadan kuma Allah ya sa mun dace a cikin shi assalamu alaikum
muna da professor a fage daga nan fage zuwa wafa muna da guda kusan 20 doctor doctor muna da sama da 20 professor professor da doktoci Allah ya wa gurin baiwa jama'a da Allah na ga wani abu da ban ji daɗinsa ba wani bawon Allah saboda ya ɓata malamai ya rungumi wata mace ya ce ya haɗa hoton malam jafar marigayi ba a yi mana adalci ba ko ɗariƙa kake yi ɗariƙa ba za ta ba ka dama don malam jafar yana izala kashi mutuncinsa ba ka tozarta malamai ne ba a yi haka ka ɗauko hoton wani yarin gumi mace ka ɗauko hoton kan malam jafar ka ɗora a kai ka ce ga malam jafar wannan cin mutuncin addini ne cin mutuncin addini ne a daina eh kar mu dinga yin haka mu dinga tafiya a hankali a hankali a hankali izalar yanzu ba irin izalar da bace izalar yanzu ba zage zage izalar yanzu izala ce ta ayi karatu dariƙar yanzu dariƙa ce ta ayi karatu ba zage zage irin wannan zage zagen da cin mutunci da kafita ba a yi kowa kokari yake Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama ya san karatu a gudu tare a tsira tare Allah ya mana gafara jama'a mu roƙa wa ƴaƴanmu waɗanda suka fandare Allah ya shirye su Allah ya sanya su a hanya madaidaiciya hasbunallah wa ni'mal wakil bakwai abinda bai gida ya aiko a yi masa addu'a to hasbunallah wa ni'mal wakil bakwai Allah ya kiyaye mu gaba daya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله يكيم الله يكيم من إيمانهم الله يكيم من متنشم الله يكيم من كسرم الله يبام لافيا لزما لافيا كافهم هذا موردي وانا مكرن تاتنا روكوان فاتحة muna da bukata tsakaninmu da Allah da ni kaina da makarantar muna roƙon kulhuwa da falaki da nasi da fatiha Allah ya biya mana bukata Allah ya biya mana bukata Allah ya biya mana bukata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فسير الله يهدى مولد النبي محمد مالك yan uwa salamu alaikum kamar yadda shehi ya kaddamar da ni ni ma dan wannan local government din ne dan gunduman ne tunda tunda aka kafa northern maktabat shehu faruku salga ya dauko mu ne masu hahada littafi a nan bello dan dabo 1960 wani abu saboda ga lokacin gado yadda fage take zuwa yanzu za ka yi mamakin abubuwa da yawa da shehun nan da suka rayu a fage da manya wanda suka shiga boko irin abokanmu su profesa munsali ga sunan dai da yawa saboda haka mun gode allah da allah ya raya muka kawo wannan makaranta wannan shekaru muke halartar ta to in mun zo za mu raba sai mu dan tsaya mu saurara mu wuce yau gashi mun zo high table shehi ya kawo mu kuma ni ina haɗa abuju ina yin siyasa shi alhaji ata ya sani amma kar ka faɗe ta nan a dole zan faɗa ai tunda ka ga faɗa ai muna da doka a nan yawa amma cewa a zaɓi dan siyasa yawa ba zaɓa ta za a yi ba ina ba da labarin kaina ni dan siyasa ne Allah ta ba duk wanda ya zo Allah ya bashi yawa amma mu ce lema ko tsintsiya yawa yawa ni ni dole in faɗa ni APC nake yi kuma yanzu haka na tsaya takarar National Treasurer na APC na ƙasa tunda jam'iyyar za ta yi zaɓe ka da rago na yanka saboda haka akwai ragon sadaka saboda haka muna fatan alhairi wannan makaranta Allah ya mallaka mata wannan guri ya zama masallaci ya zama masallaci kuma a cigaba da wannan karatu Allah ya mallaka mata wannan guri Allah ya mallaka mata bin albarka manzo Allah sallama Allah shige mana gaba matasan mu Allah shirye da su Allah zauna da kasar lafiya Allah hada kawunan mu Allah zauna da kasar lafiya Allah ba mu dama na mai albarka Allah shige mana gaba shehun nan mutum da suka bayar da gudunmuwa a raya addinin musulunci Allah raya gidajensu Allah karbi ibadun da suka yi wanda duk suka masu sadaka masu arzikin jihar Kano suka bunƙasa duniya da arziki Allah ka raya wannan arziki daga wannan kantin kwari din da Allah ya fantsama arziki a duniya ba Najeriya kawai ba Allah taimaki wanda suka yi wannan aikin Allah ya raya gidajensu Allah kuma ya bunƙasa zuriyoyinsu da yaran da suka yi dako da wanda suka yi kasuwanci da wanda suka yi tukin mota a wannan yan bahar din da zuriyarsu Allah ya raya su Allah ya shimfiɗa albarka a cikin zuriyarsu Allah ya bamu damana mai albarka Allah ya fi mana zunubanmu Allah haɗa kawunanmu Allah ya tausaya mana Allah musalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuru zati wa sirra sari fi sari al-asma'i wa sifati wala hawla wala quwwata illa billah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق نزل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله الله يبارك الله يبارك